أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحق بركة من السادواء أو أن مسلاتي بيتار البركة dan ci gaba da karatunmu na rijalun wa nisa'un haula rasul sallallahu alaihi wa sallam wallafa wa sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 71 a cikin karatun wannan littafin muna sha biyar ga watan muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wanda ya daidai da biyu ga watan takwas a kalanda bature 2023 idan ba manta ba muna cikin shaksiya ta goma sha hudu shi ne abdullahi bin abbas dan babban manza Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi bayani akan wane ne shi kuma labarin aibuwar shi da irin addu'a wadda manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi insha Allah zan mu tashi akan fada'iluhu shi al-Abdullah bin Abbas yadda Allah shi tabbata gare shi na 147 malaiki cewa fada'iluhu irin fadala na wannan bawa Abdullah dan Abbas yadda Allah shi tabbata gare shi yake cewa anini abbas radiyallahu anhuma qala dhammani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ila sadri وقال اللهم علمه الحكمة wannan asarin daga shi abdullahi dan abbas yarda Allah shi tabbata a gare su yake cewa zammanin nabi sallallahu alaihi wa sallama ila sadri manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya jingina ni zuwa ga kirjin shi misalin ya kama shi ya sanya shi a cikin kirjin shi sai yake cewa Allahumma allimhu alhikma ya Allah ka sanar da wannan yaron dukkan wata hikima wadda za a iya amfanuwa da ita idan an ce hikima shi shine duk abin da yake da fassara ta alkur'ani ita ce sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ubangiji yake bayyana mana shi ubangiji ya sabkar mana da wannan alkur'anin kuma ya sabkar mana da hikima hikima shine duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake furtawa daga cikin sunna shi wannan ita ce ake kiranta da hikima abin da zai fassara maka wannan alkur'anin shi sanya ba wai a ƙasa ba Abdullahi bin Abbas ya ɗauki wannan ilimin ba ya samu sanadiyya ne gwalgwadon addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wa Abdullahi na Abbas can baya hadisin da muka karanta hadisin Abdullahi dan Abbas da hadisin shi Abdullahi bin Abbas wanda ita Ummul Fudail take bashi labarin abin da ya wakana da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun ana dauke da cikin shi Abdullahi dan Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mi addu'a ya ce ya ce mata ya ce wannan ma'aihiya ta Ummul Fudail ya ce mata izhabi bihi falatajidannahu kayyisan yake cewa ki tahi da shi zal tabbas zaki same shi yaro ne mai cikakken hankali idan an ce alkayyis shi shine wanda yake da cikakken hankali ya san inda ya sa gaba yana so ya cimma burin shi a rayuwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi wa Abdullah bin Abbas addu'a Allah ka sanar da shi hikima shine abinda zai sanya ya fahimci kalmomi ko maganganu na alqur'ani wanda ubangiji ya sabkar da manzon shi sallallahu alaihi wasallam na biyu yake cewa wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا وضوءا من الليل قال فقالت ميمونة يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل shi ma wannan asar in daga shi abdullahi dan abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi a hadisin wannan daga abdullahi dan abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi baiti maimuna manzo Allah mai tsira da Allah shi tabbata a gare shi ya kasance dakin maimuna maimuna ɗan uwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya aure ta lokacin da manzo Allah ya huta shekara ta takwas ina tunani lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya huta haji ya huta aikin haji a lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nemi aurenta a gun ɗan'uwanta wanda yake Abdullahi bin Abbas kasancewar ta kasance kamun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a ƙarƙashin wani wanda ake ce mai abirahim bin Abdulla'uzza al'amiri sai ya mutu ya barta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya al'amarin ta gun al-Abbas ma'aiki na shi Abdullahi bin Abbas ya nemi aurenta a gun shi kuma ya aurar da ita kasancewa suna dangantaka da ita ita ce kuma ƴar uwa ta Asma'u bintu Umays ƴar uwa ce ta wurin ma'aikiyarta kuma ƴar uwa ce ta Zainab bintu Huzaima yarda Allah shi tabbata a gare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ita ɗan uwa ce ta kusa ta Abdullahi bin Abbas ita ma kamar matsayin cousin take wa Abdullahi bin Abbas yake cewa afwan khala ɗan uwa ɗan uwa uwa take wa Abdullahi bin Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin ɗaya daga cikin kwanukan shi a cikin gidan Maimuna yake cewa fahu fawada'tu lahu wudu'an min al-layl sai na sanya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ruwa a cikin makarin alwalla a daren da na kwan a gidan mai ruwa kasancewa muharrama shi ce yana iya kwana a cikin ɗakin ta kuma kasancewa yaro ne manzo Allah sallallahu alaihi Abdullahi bin Abbas yana zawwa gidan Maimuna dan ya ga irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake aikata a wata rana yake ba mu labari shi Abdullahi bin Abbas ya zo ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karrata sallah yace da yaga ya tashi yana sallah ni ma ina tayi ne arwalla nazo na tsaya a hannun hagun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kama kunni na ya janyo ni ta baya ya dole hannun shi na dama wannan shi ke nuna mana sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka zo ka kabar ka sallah wani mamun zai bi bayanka to zai tsaya a hannunka na dama kuma sahu yana harawa daga dama sannan idan ya gama sannan a yi hagu wani yana daga cikin sunnoni wanda muka imanin su muka shaha musu lafiya yake cewa na zuba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ruwa a makayin shi na arwalla a daddaren da na a daren da na kwana a ɗakin maimuna qala sai yake cewa fa qalat maimuna sai maimuna take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya ma'aikin Allah wada alaka hada abdullahi bin abbas ai abdullahi dan abbas shine ya zuba maka wannan ruwan ya tanada maka a cikin makayin arwalla dan kai arwalla da shi fa qala sai yake cewa allahumma faqihu fi din ya Allah ka sanar da shi fahimta addini wa allimhu ta'wil kuma ka sanar da shi fassara ta alqur'ani fassara ta alkur'ani shi sanya abdullahi bin abbas ya zama to gagarba da wurin fassara ta alkur'ani duk lokacin da ake neman fassara ta alkur'ani wani abu da ya da ya iskali game da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana komawa ne a yare fere wurin abdullahi na abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi ma addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka addu'a ce wanda take karɓa sanya yana daga cikin tarbiyya ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan an musu aibuwa suna ɗauko ɗin su kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya albarka a game da yaron kuma yi addu'a sai daga cikin fadalolin shi na uku yake cewa wa qala ibnu mas'ud radiyallahu anhu ni'ma turjaman alquran ibnu abbas wani asarin daga abdullahi na an mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ni'ma turjiman alquran madalla ga mai fassara wannan alquran shine wa abdullahi bin abbas idan an ce madalla to kai abin a zo a gani a cikin al'amarinka shi sanya ake maka madalla إنهم يكتيا وعن مجاهد قال كان ابن عباس إذا فسر شيء رأيت عليه نورا وأن أثرين دقى مجاهد دقى مجاهد يكتيا كان ابن عباس عبد الله بن عباس يكسنتي إذا فسر الشيء idan ya fassara wani abu daga cikin alkur'ani ra'aitu alayhi nuran sai in ga haske akan wannan abin da ya fassara ma'anar da nake so ko abin da muke so mu cimma a wannan fassara yace haka muke ganin ta ba wani iskali a ciki kamar wani ya zo ya fassara maka yake ji kai an ya ka wannan fassara da ko wani abu idan ya ce yana ganin haske kenan yana ganin yana ganin abin da muke nema ko abin da muke tsammani a abin da aka fassara mana lalle haka ne abin da Abdullahi bin Abbas ne fassara mana shi ne ke bayyana mana lalle idan ya fassara musu wani abu daga cikin alkur'ani ya ce ba abin da suke gani akan shi illa haske na biyar yake cewa wa an shaqiqin qala kana ibnu abbas ala al-musi ay musim al-hajj fa khadaba faftaha faftataha suratu an-nur faj'ala kullama yaqra'u thumma yufassir thumma yufassir فقال شيخ من الحي سبحان الله ما رأيت كلاما يخرج من رأس رجل لو سمعته الترك لأسلمت وانا أثرين دقاء شقيق yake cewa kana ibn abbasin al-musi abdullahi bin abbasin ya kasance a wani lokaci na hajji ai musim al-hajja lokacin aikin hajji fa khataba sai yayi wa mutane khutba faftaha faftataha suratul nur sai ya bude khutbar shi da harkon suratul nur shine suratul anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum la'allakum eh allakum tadhakkaruna yake cewa sai ya bude farkon wannan sura da suratul nur fa ja'ala kullama yaqra'u thumma yufassir sai ya sanya daga ya karanta aya daya a cikin suratul nur sai ya fassara musu abinda ayan nan take ne fa qala shay'un min al-hayy sai wani lattijo daga cikin unguwa sai yake cewa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ma ra'aytu kalaman yakhruju min ra'si rajulin bin taba ganin wani zance ba mai daɗi yadda aka san lagon a fassara alkur'ani wanda yake hutarwa daga kan wani mutum kamar yadda wannan mutumin yake fassara mana wannan alkur'ani yake cewa lau sami'atu turka da turkawa da sun ji abin da abdullahi bin abin abbas ne yake bayyanawa yake fassarawa na daga alkur'ani yace na aslamat da ta musulunta lokacin da turkawa ba sa cikin daula ta musulunci musulunta ba zuwa lokacin da kamu a buɗe wannan Constantinople babban birni na istanbul a lokacin amurbin al'as ina tunani a lokacin nan ne bayan an buɗe misira suka fuskanta zuwa birnin zuwa zuwa zuwa buɗe can turki shine gari na turkawa bayanin da yake yi shine ba irin irin irin irin bayani wanda Allah ya tusa wa Abdullahi bin Abbas akan fassara alkur'ani da turkawa da sun ji bayanin shi a wannan lokacin kamun sai musulunta yace da sun musulunta wa kana radiyallahu anhu jamilan tayyibur ra'iha yake cewa kuma abdullahi bin abbas ne yarda Allah shi tabbata a gare shi Allah ya sanya mai siffa mai kyau kuma bayan game da siffa Allah ya sanya mai kamshi wanda duk inda ya wurga ana jin kamshin shi wannan siffa ce wadda ubangiji yake gadama ga waɗansu daga cikin mutane ya ba su kyauta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mutum ne wanda baya bukata a zo a sanya mai turare ko baya bukata a bashi turare ya sanya karan kan shi kamshi ne a haka ne daga cikin waɗansu daga cikin mutane wanda ubangiji yake zaɓa yake sanya yake zaɓar su a cikin al'umma yana sanya musu haske duk inda suka wurga to haske ne kawai misalin wani mutum da muka taɓa ba da labarin shi wani wanda ake ce mai ake mai inkiya da almiska mutum ne wanda yana sana'a irin ta kaba tabarmi tabarmi na kaba yake yi yana bi gida-gida yana saidawa wani lokaci wata mata ta nemi ta yi fasikanci da shi ta kiraye shi ne da ya shigo gida ta ce wallahi tallahi kana da zaɓi ko ka yi fasikanci da ni ko kuma ka ko kuma in shedanta wa mutane da ka shigo gidana ka liƙe kana neman fasikanci wannan kuma yana daga cikin inda kai da kunna azima a lokacin da ya ce to a yana buƙatar ta bashi damar ya shiga ban ɗaki ya kewaya baya ya biya buƙatu ya fito ki cewa da ya shiga kurum ya yi bayan gari ya dame jikin shi da bayan gari a wannan kuma halin wata wata zata yi sha'awar wani ɗan namiji a wannan halin da ya taho ta ce mai ta yi kaɓa ne ya kama hanya na hutu ya tafiye shi to ya ce daga wannan lokacin ubangiji sai ya da rami wannan warin zuwa ga almiski duk lokacin da ya wuce kurum kamshi yake tashi a inda ya wuce har ya kai ake min inkiya da sahibul miska to yana daga cikin kyauta ta ubangiji yana zaɓar wanda ya ga dama ya ba su irin wannan kyautar ka ga wani baya bukata ya sanya turare duk lokacin da ya gifta za ka ji kamshin turare a tare da shi shine malam yake bayyana mana Abdullahi bin Abbas ya kasance mutum ne wanda Allah ya tsaga mai kyau a cikin huskar shi kuma wannan ba a kasa ya dauka ba dan uwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai kyau ne ka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka tsaya to shi ma haka Allah ya kista mai da irin wannan kyau ya bashi baya da haka ya sanya duk lokacin da ya gitta ana jin kamshin almiski tare da shi ada yake cewa ma ra'aytul qamara laylata 14 laylata 14 illa zikirtu wajha ibn abbas yake cewa ban taba ganin ba wata ya cika kwana 15 ko kwana 14 lokacin da yake sakin hasken shi ya ce face na tuno da fuska abdullahi bin abbas ta yadda ita ma take walƙiya yana so ya shabbaha maka ya kamanta maka fuska abdullahi bin abbas da wannan daren idan wata idan ya cika daren goma sha hudu yake ba da haske ya ce kamar haka fuska abdullahi bin abbas take yake cewa wa ne ikrima qala daga ikrima yarda Allah daga ikrima maula ibn abbas ne yake cewa kana ibn abbas idza marra fi tariqa abdullahi bin abbasin ya kasance idan ya huce akan hanya ƙulnan nisa alal hitan sai mata a saman katangunsu sai su ringa cewa a marar misku shin turare ne ya huce a marar ibn abbasin ko kuma abdullahi bin abbasin ne ya huce ba a iya bambance almiskin da ake da ake yawo da shi ana fesawa yana shiga gidajen mutane da lokacin da abdullahi bin abbasin ya huce da gamsuci wannan ya ishe ka nunawa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah sai ya samu mai mafita a cikin rayuwar shi Allah ƙara mana tsoron shi wannan duka yana so ya nuna maka irin fadala ta wannan mutumin da irin karama wadda ubangiji wadda ya bashi Allah ba mu damshinsu sai bala ya ci gaba da ce mana qalabuhu lil ilmi wa tahammulihi ash-shada'id fi fi sabili tahsilihi neman ilimi na Abdullah bin Abbas kuma da daukan dukkan wa'ansu tsanani da irin wahalhalu da Abdullah bin Abbas ya hada da shi wurin neman ilimin nan wani zai ce a'a a matsayin shi na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina zai da neman ilimi ai Abdullah ibn Abbas manzon Allah ya mutu dukan shi yana ɗan shekara nawa shekara goma ko shekara takwas abin da ya ɗauka a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sarai ma kaɗan yana buƙatar ya zamuna da shi Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud irin waɗanda aka fara aka fara aka fara gwagwarmayar wannan addinin tare da su wanda suka zamna wurin shekara 23 tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna saurara abinda aka sauko manzan Allah suna jin abinda ya faɗa kuma suna harkacewa irin su Zaid bin Thabit irin su Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi irin su Abubakar irin su manya-manyan sahabbai wanda suka kawo suka kawo abin a zuwa gani bangaren ilimi bangaren dawar kalmar la ilaha illallah a matsayin shi na ƙarami ya zamanto wajibi a gare shi ya saddaka wa manyan sahabbai duk da addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mai kuma yana tare da ita bai zamana ba haka ba yace a ai gurbin na karanta ina fahimci abin da ake yi sai da ya tafi ya bibi sahabbai manya-manyan sahabbai ya saurari ilimi daga bakin su sannan ya zamanto Abdullahi bin Abbas hibrul umma mana yake cewa inna hadal ilma la yanalu bi rahatil jasad saurara lalle wannan ilimin har abada ba zai samu ba da hutun jiki ba har abada wanda yace yana son jikin shi to har abada ba ya samu ilimi ba shine mai talimi yake cewa akhi lan tanala ilma illa bi sittatin sa umbika anha bi bayaniha ma tafsili ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان yake cewa ya kai dan uwana ka tabbata wa har abada ba za ka sami ilimi ba sai fa ka hada wa'ansu abubuwa guda bakwai idan ka ba su haɗu ba to har abada ba ka samu wannan ilimin ba yake cewa zakawo tilas sai Allah ya baka baiwar da za ka iya karantawa ka fahimta ko kuma akwai baiwar da idan an karanta maka an fahimtar da kai za ka fahimta shi shi ne zaka herson ya kasance kana da kwaɗayin samun ilimin idan baka kwaɗayin samun ilimin to haɓa da baka same shi ba baya yiwuwa mutum ya samu wani abu a rayuwa face yana da bulantan samun shi idan kana da niyyar kana kwaɗayin samun abin a wannan halin ne Allah zai taimaka maka ka samu sannan ya ce istibawa labudda wasu an jajirci haka kurum ka zamna ka ce a'a za ya tarro ka ilimin nan har abada ba ka same shi tilas sai ka hana idan ka barci ka hana gangan jikin ka hutu inda ake zuwa a same shi kana tattaki kana zuwa kana neman shi amma dai ma dama zaka zauna a gidan ka ce ka samu to har abada ba ka samu ya ce wa hulugat sai ka cimma wa ilimin ba ka ce a'a a inda kake za a zo a koya maka to wannan wa abada ba ka samu ba abinda kake so ba shi sai ya a duk lokacin da zaka gani za a ce a'a malami za a kawo gida ya koya wa wane to Allah ya riga ya zare albarka ilimin sai a yi ta yi a yi ta yi a wuri ɗaya za a tsaya tilas sai an cimma ilimin shi sai ya lokacin da Haruna Bashir ya zo wurin imam malik ya ce yana imam malik ya ce fada haruna rashidi yake cewa yana buƙatar wannan mawaƙa malik littafin da ya shahara a wannan zamanin yana so a karantar da ɗiyanci yake cewa a'a a karamar kallon a matsayinka da babbar rigarka al'ilmu yukuta wa ya ati ilimi zo me ake yi ba ta hiya ba ake a tarda shi ba ta hiya ake tarar da mutum ba kai a matsayinka na khalifa na mummune a wannan halin kai kake rike da daula ta musulunci iyanka suna bukata wannan ilimin to in dai kana so su samu ba sai sun yi tattaki sun tardo ni ni kuma a matsayina na malami ba kowa ba shi ne tabbatar mai al'ilmu ya ati wa lalu'uta ilimi zo me ake yi ba ta hiya ake ba ba zuwa yake tarar da mutum ba shi ne bulgatu ya ce kuma na biyar irshadu ustazi wajibi ne ba sai ka zo ka zamana gaban malami ya sanya ka a hanya duk irin duk irin muhimmar da Allah baka irin irin irin intelligence din da Allah baka bai yiwa ka karanta wani abu ka ce ka fahimce shi kira sai ka mutu kan malami yake cewa to labudda ka zo ka zamana gaban wanda yake ka sani ya karantar da kai a lokacin da zaka samu wannan ilimin yake cewa wa kullu zamani kuma baya yiwuwa a sami ilimi a lokaci ɗaya sai an ba ma shekaru baya an bi dare an bi iska an bi ruwa an bi waye sannan a samu wannan ilimi labudda sai an samu tsawon lokaci duk irin kan da Allah ya baka bai yiwuwa ka zo ka zamna kurum a ɗakan rana kurum ka ce ka koma malami kuma ka zaka karantar a samu kuma abin da ake so a wurinka ha abada ba ya yiwuwa shi ne nan yake bayyana mana yake cewa inna hadha al-ilm la yanalu illa yanalu bi rahatil jasad lalle tabbas wannan ilimin baya samuwa da hutun dangancin su ba tira sai an wahaltar da jiki sannan a same shi yake cewa walan yu'tiyaka ba'dahu hatta tu'tiyahu kullahu ilimin nan da kake gani ba zai baka wani bangare nashi ba har sai ka ba da kanka dukka sai ka dauki kanka ka meka dukkan shi sannan ilimin ya dauki wani abu ya baka daga cikin abin da yake da ba wani wanda za a ce maka aha gashi nan ya hada dukkan ilimi ya ba da dukkan gangar jikin shi a wurin neman ilimi a ce ya hada komai da komai na daga ilimi shi ne ubangiji yake bayyana wa fawqa kulli zai ilimin alimin akan kowane masani wanda kai shi ma baban shi da kai masani sanin shi shi sai ya a duk lokacin da wani yake tunanin a'a ai shi ya kai matsayin malami ya gagaru kowa shi ne masani to wallahi tallahi wannan mutumin ku dauke shi a matsayin jahili ilimi yana harawa ne minin bahdi ilan lahat ana hara neman ilimi daga tsimmin goyo har zuwa lokacin da za a sanya mutum a cikin lotan shi cikin kamarin shi duk lokacin da mutum zai dauki wata izza ya ringa tunanin a'a ai shi ai masani ne shi malami ne ya kai shi shi ya isa to wallahi tallahi kana neman jahili ka zo kai shi ka tsaya imamu shafi yake cewa wallahi a duk lokacin da na karanta wata mas'ala na fahimce da a lokacin da nake ƙara tabbatar da jahilci da Allah zai sako imamu shafi a wannan zamanin wallahi ba wanda isa ya daga baki bangaren ilimi a gaban shi duk wani abin da ka san wani zai iya zauwa a matsala ta ilimi ya zamuna ya baje koli to wallahi Allah ya ba ma imamu shafi amma dai a kullum yake faɗa yake cewa kullum in yake tila'i akan wata mas'ala a lokacin da yake ƙara tabbatarwa a shi wajahili ne ba kuma a kullum cikin neman ilimi yake sai ya zamuna daga sallar isha'i har zauwa ketowa albatar yana zamna a wuri ɗaya yana tattauna mas'ala guda ɗaya menene yake nema ne yake ya diba can ya diba can ya tuno wancan hadisin ya ɗauko wannan aya ya haɗa ya haɗa mas'ala diddin ya samu hukunci guda akan mas'ala a kullum cikin nema ake kadda wani abu ya ruduwa ne yana tunanin a ai ana zauwa ana ɗaukar ilimi gaban shi ko ana kammama shi wanda shi shi ne wanda ya ilimi shi yake da kaza ya ɗauki kan shi a a matsayin mai ilimi ne shi yanzu shi ya kai ya tsira neman ilimi wajibi ne ilimi a kullum a kullum mutum ya yi ƙoƙari ya ringa neman abin da zai fa'idantar da shi abin da ku aka Allah ya fa'idantar da shi daga cikin wannan ilimin to amana ce a gare shi da ya shirta ita idan ko bai isar ba to gobe kiyama ubangiji za ya yi majaujawa da shi ya je wa shugaban jahannama albarkacin albarkacin koyi wani abu daga ilimi ne yake cewa tabbas wanda yake son ya samu wani abu daga cikin ilimi sai ya ba da dukkan karan kanshi game da wannan ilimin yake cewa wa minal wasaya yana daga cikin wasiya da ake yi wa almajiran ilimi isbir ala zullil ilmi yu'tika izzat yake cewa ka yi haƙuri a kan tozarci wanda za ka samu wurin neman ilimi ba wani wanda ya samu ilimi ba tare da ba wani ya tozartar da shi wajibi ne duk lokacin da bawa zai nemi ilimi to tabbas da kai wasu abubuwa wanda za ya haɗu da su wanda ba su mai ba a rayuwa ba ko a bashi kashi ko a haɗi mai wata kalma wadda da ya zamana a gidansu bai shiga neman ilimin ba da ba wanda isai haɗi mai ita ko kuma a nemi abin da za a ci a rasa wannan ba karamin tozarci ba ne ba ko kuma ka zo a baka abin da za ka cin a wulaƙance wannan kuma duk wanda yake neman ilimi ya san da haka ana tambayar shek gomiyar rahimahullahu ta'ala ana cewa a rayuwarka wani abu ne ya yi bakanta maka rai a cikin neman ilimi yake cewa wata rana ya hutu da kwanan shi neman tuwo neman bara yake cewa ya zo wani gida ya ji mai gidan yana cewa wannan tuwon na shekarun zai ɗauko ki ba wannan almajir da yake bara aka ɗauko tuwon nan aka bashi ya ce da aka bashi tuwon hayya fara hayya fara wani na bayan tsami ya ce shi kuma ya sauya musu tuwon a bakin ƙofar gida ya gaba ya tafiye shi ya ce wannan yana daga cikin babban abin da ya bukanta mai rai a cikin neman ilimi shi kuma kowa duk wanda yake neman ilimi da kai wani abu na tozarci wanda ya same shi wanda kuma har abada ba ya manta shi sai dai Allah latafa mana shi ne yake cewa ka yi haƙuri akan tozarci da irin wahalhalu wanda za ka samu wurin neman ilimi yake cewa to idan ka yi haƙuri akan haka yi ka izza shi kuma ilimin nan zai baka wani girma ka leƙa ka gani bawan Allah na shaka gumi kamun Allah mai rasuwa sai da ya kai ba inda gumi zai rubuta maka takarda ya maka tausiya ka tafi neman abin da kake so baka samu ba a cikin Najeriya babu idan za ka zo ka ce mai malam ina neman aiki ga irin takardar da gare ni zai ɗauko takarda ya rubuta injini na ce a ba ma wani aiki irin aiki da yake da daidai gwargwadon takardar shi ya ɗauka ya baka ya ce maka kai ka yi ofishin a ɗauke ka aiki amma dai abin da kake so ka ji tsoron Allah ka rike amanar da aka baka masu kuɗi za a kare musu kaya buwan ta rike ya zo ya rubuta takarda ni na ce a sakin musu kayansu a zo a sakin musu kayansu a ce ba a maka kaza ya rubuta takarda ya ce ni na ce a ba wa da kaza ya kai maka takardar ya baka ɗaya daga cikin masu kuɗinmu na nan kusa maraɗi wata rana muna zaune da shi ke ba mu labari yake cewa wallahi wata rana ya tafi ya ce ya san ba akan gaskiya yake ba yana neman a yi mai a yi wa waɗansu mutane fasfor ta najeriya ya ce ya san abin a afuwar visa ya ce ya sani abin da ake nema ƙarya ce ba gaskiya ba ce ba ya ce amma dai suka zo a nan ambasadin saudiya a musu aka ƙi musu suka kada suka raya aka ƙi musu aka yi bulokin wannan insu fasfor insu na wurin mutum shidda ina tunanin bambanta ba ya ce kurum sai ya gugun mutane ta ruwa da ya ce mun zo mutanen ma musu biza ta saudiya aka yi musu ya ɗauki takarda ya rubuta ya ce ni na ce a musu ya ce ya tafi ya ɗauki mutane ko ba a basar ya kai musu yana mutewa lokacin tashi ma ya kawo ya kai ya ba da takarda ya ce yana ciki yana aka buga musu biza aka buga ya yi wuto ya tafiye shi ka gani an yi haƙuri wurin neman ilimin ƙarshe kuma an samu ɗaukaka albarkacin ilimin kisan ya duk wanda ya tsaya ya nemi ilimi don Allah wallahi tallahi Allah zai ba shi ɗaukaka ta inda ba ya tunani wannan yana daga cikin wasiya da ake yi wa almajiran ilimi ake yi mana ake ce mana mu yi haƙuri wurin neman wurin tozarci wanda zan mu samu wurin neman ilimi to tabbas yau ko gobe Allah zai ba mu girma albarkacin wannan ilimin da muka samu shi ne mala yake ce mana mai ta'iya huwa kanzun la ya kafu alaihi musa bambancin shi da dukiya dukiya kullum ana nan ana ta gadinta yaya za a yi kan wani barawo ya zo ya ɗauke ta amma dai shi ilimi wata fuska ce wanda ba a ba a jin matsoron barawo wani barawo ba ya zo ya ɗauki abin da yake cikin kanka ba har da daga gare ka ta qur'ani wani barawo ba ya zo ya ce ya sace ka shi kenan ka raza za ka yi ta tahiya da abinka ko ba wanda isa ya kare ya kwace maka abu daya shi ne mutuwa kenan tun lokacin da bawa yake neman ɗaukaka wallahi ya yi haƙuri a kan neman ilimi idan Allah ya ba shi ilimin ba ɓangaren riyawa wallahi Allah zai ba shi ɗaukaka ta inda ba ya tunani Allah da targa mu yake cewa wa ibn Abbas radiyallahu anhuma qudwatun li tullabil ilm Abdullahi bin Abbas wani jagora ne game da almajiran ilimi wanda yake so ya ɗora rayuwar shi akan turba ta samun ilimi to ya zo ya riki abinda Abdullahi bin Abbas ya riko da shi ya kai ya kai ya kai ake lissawa shi daga cikin manya-manyan malaman al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya da haka wa manarul lisairina ala tariqil ilmi kuma wata wata wata wata hasumiya ce wadda take haskakawa mutane waɗanda suke neman ilimi idan kana so ka san yaya za ka sami ilimi to ka zo ka karanta labarin abdullahi bin abbas wurin neman ilimin shi shi ne ma da ya ɗauko asar guda ɗaya laka ya kawo duddan musan yaya abdullahi bin abbas ya haɗa ilimin shi yake cewa ya kulu radiyallahu anhu abdullahi bin abbas yake cewa lamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manza Allah bai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi Allah ya mai cikawa qultu li rajulin min al-ansar sai na faɗi wa wani mutum daga cikin mutanen garin Madina. Nike ce mai halumma nas'alu ashaba Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, zo mana mu tambaye sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, faɗin na humul yau makasewa, domin yau sahabban manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi suna da yawa. Mu zo, mu da mu samu ba dogon lokaci ba tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, mu zo mu tambaye su kan wa'ansu matsaloli wanda manzan Allah ya yi bayani a kansu sun hardaci wani abu daga cikin abin da manzan Allah ya faɗa a kansu mu ma mu ji mu hardaci har ake tara ilimi faƙala sai yake cewa wa ajaban laka ya bin abbas yake cewa ya abin mamakinka ya kai abdullahi bin abbas a taron nasu ya tajuna ilaika shin kana tunanin mutane wai suna buƙatar ka ka zo ka zamuna a nan zuwa wani lokaci bayan ka haɗa ilimi ka tambaye sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzan Allah ya faɗa akan matsaloli na ilimi hukumce hukumce na shari'a ka tayi ka tambaya diddan ka tara kana tunanin a nan gaba mutane suna buƙatar ka bayan ga manya-manyan ba manya-manyan malamai daga cikin sahabbai wa fi nasi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam man tara yake cewa bayan kana gani a cikin mutane da kwai sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan ka yana nuna maka su sun shi daga bakin manzan Allah sun abokanci manzan Allah sama da kwanukan da ka abokanci manzan Allah sun ji sama da abin da ka ji a bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan aboki ne wanda yake nema ya karya mai ya karya mai lagon tahiyar shi sai ke cewa fatara ka zalika shi wannan abokin nashi wannan mutumin na garin Madina sai ya bar wannan hirar da Abdullahi bin Abbas ne yake yi menene Abdullahi yake yi yana so ya sanya shi hanya zo mu tafi mu nema mu nemi ilimi mu ji daga cikin bakin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dauka daga ilimin su shi ya yi nuna mai a'a yiwu yaya za a yi ka ta yi neman ilimi bayan ga waɗannan kai kuma wawa zai yi bukatarka wannan kuma da yawa ana samun haka za ka ɗauko himma akan neman ilimi wanda zai ce maka kai wai in kai ilimi ba ilimin addini wani ba wa yake bukata ni zaka samu a ciki karshen da limanci za a baka ran baka limancin kuma tozarci ne ba abin da zaka samu na daga rayuwar duniya ko ba hada haka da yawa an sha faɗi mana haka shi kuma wallahi tallahi Allah ne ya datar da mu ƙarshen ilimi shi ne ba ƙalar lahu wa ƙalar su wa masu wa za ka fa wasa wisu shayamu yake cewa ilimi shi ne abinda Allah da manzan shi za su faci duk abinda yake koma bayan haka to kurin ruɗi ne wasu sace ta shaidani duk lokacin da bawa yake neman ilimi to ya yi ƙoƙari in wani irin ilimi ne yake nema in yana so ya samu kai shuwayayye to ya hada da ilimin alkur'ani da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da zaka ce ba ka hada da su ba to wallahi ka shiga cikin halin haula me aka turo ka kai a rayuwar nan an turo ka ne kai bauta an ce maka bayan ka yi da bautar ka kai ka nemi abin da zaka samu da duniya to kai baka nemi ba abin da zai gyara maka bautar duk wani ilimi da zaka nema koma bayan abin da zai gyara maka addinin ka ka sesan ya ka wanye gobe kiyama a gaban ubangiji kan to hayaniya ce dan abin da zaka samu a rayuwar duniya ne shirme ne a nan zaka ba shi ilimin nan da zaka samu na addini a lokacin da kake neman shi inda Allah zai kaddara maka mutuwa babu tantama wallahi tallahi kana aljanna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu sahala Allahu bihi sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama turban neman ilimi na addini yake ci wato Allah zai sauwake mai hanya ta ne ta hanya ta shiga gidan aljanna wani abu ya kai wani aiki ne aka baka lamarin idan kana cikin shi Allah ya amshi ranka za a sanya ka gidan aljanna duk wata wayewa wallahi tana nan ƙarƙashin alƙur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa za ka ga wane ya kama turba ta addini ta neman ilimin addini na musulunci za a ce kai wani baya da wani abinir a gaban shi ku shafa mai lafiya abin da kuka dama ku ban shi irin yadda za a tattale ka a nuna maka kai ma ɗaya ne to ba a yi ba saboda an sani ƙarshen ka ne ba ka fice ba ka dawo masallaci ka zo ka zanna ba shi kuma wallahi tallahi wata riga ce rigar almajirci wata riga ce idan Allah ya tuwa tawa bawa to wallahi ba wata riga da ta kai ta daji ba wani abin da almajiri zai nema a rayuwar shi Allah ya hana shi waye ya kai almajiri kusa da ubangiji kullun kana cikin bautatawa abinda aka ce idan ka shiga cikin shi kana cikin bauta ka san hukunce hukuncen shari'a ka san mi za ka wa Allah ka ƙara kusantarwa zuwa gare shi ka san idan ka tashi roƙon shi wa'anzu kalmomi ya kamata kai istimali duk don ka gabato da ubangijinka a kusa da kai wallahi rayin asiri dai alhamdulillah riga ta almajirci duk wanda ya sanya ta zaka same shi da rayin asiri kuma zaka same shi da nutsuwa irin hayaniya dai alhamdulillah Allah ya wani Allah ya ƙara rufa mana asiri sai yake cewa wannan mutumin da na bashi wannan shawarar mu ta yi nemi ilimi sai ya ce mana a'a ai wa yake bukatar ka kai a cikin a cikin a cikin a cikin manyan manyan sahabbai ba a bukatar ilimin ka ko ka ma wahala ce shi sai ya bari shi kuma ya ci gaba da bari yake cewa wa aqbaltu ala al mas'ala sai na gabatar da kaina ina ta tambayar manya manyan sahabbai akan mas'aloli na ilimi hukumce hukumce na addini diddan su fahimtar da ni yace yake cewa fa in kana fa in kana la yablughuni alhadith an ar-rajul yake cewa da zan ji labarin wani yana da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ni ban san shi ba yace fa atihi wa huwa qa'im sai in zo mai gidan shi a lokacin da yake kailula lokacin da yake barcin rana lokacin da yake hutawa a rana a gidan shi yake cewa fa atawassadu ridai ala babi sai in shimmuda ridai na kirin jabto na ba jabto ba wannan na sama wanda ake ɗarmawa a sama rijayi wanda yake wanda yake zama a matsayin riga da hausa bisi ya yake ce
da kwai abin da ake ce ne da hausa shi wanda ake kullawa izari shi ne jabtu wanda ake kullawa a matsayin zane ya liƙe al'aura shi kuma wanda ake daurawa a sama a matsayin riga yake cewa shi nake shigodawa fa a tawassalu ala babihi sai in yi matashin kai da shi wannan wannan wannan rida'in nawa sai in yi matashin kai da shi akan kohon malamin da nake ko sahabin da nake neman mas'ala aure shi yake cewa fatastafi fatasfarrihu ala fatasfarrihu alayya turaba yace iska sai ta butta mini ƙasa a lokacin da nake kwance a kowar gidan shi yake cewa bayahush wannan mutumin da nazo neman mas'alar ilimi a wurin shi sai ya huto da gidan shi bayan ya kare kayurar shi ya kare hutun shi ko barcin shi na rana yake cewa fayaran sai ya ganni fayaqulu sai ya ce yabni ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kai dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala arsalta ilayya fa atik shin ba za ka tura ba a ce kana nema na in zo ka ba in baka abin da kake nema na daga ilimi ba dalilin ne dalilin kusancin shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa aqul abdullahi bin abbas yake cewa sai in ce ana haqqu an atika ni na hicintin da in zo maka in tambaye ka saboda ai ilimi ne ilimi kuma girmama shi ake yi ilimi tarda shi ake yi ba zo ba ba zawwa ba yake yi ba yake cewa fa as'aluka sai in tambaye ka qala yake cewa fa baqiya ar-rajulu hatta ra'ani wannan mutumin wanda na ba shi shawara farkon al'amari ya zo mu tafi neman ilimi yake cewa sai na haɗu da shi a wani lokaci hatta ra'ani wa qad ijtama'a an-nasu alayya na haɗu da shi muka yi ido da ido da shi mutane sun kewaye ni suna ɗaukar ilimi a buɗe faƙala sai yake cewa hazal fata aqal min yake cewa wannan saurayin da kuke kallo ya hina hankali sabida sabida ya bani shawaran mu tafi mu nemi ilimi ni na ce kai wa zai bukace ka kai ya abdullahi bin abbas ya ce kuma sai gashi na an waye gari mutane sun zo sun kewaye shi suna neman ilimi a kunci
ina tunanin mu tsaya a nan sabida matsala ce wadda take tana da tsago kusan shayi guda akwai yi ta minti goma ya rage kira yake cewa ilmuhu radiyallahu anhu ilmin shi abdullahi bin abbas ne yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa an sa'id bin jubair an ibn abbas daga sa'id dan jubair daga abdullahi dan abbas yake cewa kana umar yudkhilni ma ashyakh badr Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana sanyo ni a majalisin shi fada shi wanda yake hukunci a cikin ta yana sanyo ni ya janyo ni ya kawo ni fada shi tare da manya-manyan mutane wanda suka tafi yakin badar mun san irin fadala na waɗanda suka halarci yakin badar Allah ya riga ya gafarta musu abin da ya wakana a can baya da abin da zai zo a nan gaba lokacin da Umar ya amshi ya amshi hukunci na na na, daula ta musulunci Umar yana sanyo manya-manyan da manya-manyan manyan latijawa wanda suka halarci yakin Badar yana sanyo su fada su fada shi yana zannawa tare da su kasancewa su rinka bayan shawarwari akan al'amurka wanda za a gudanar da al'amuran musulmai a kansu yake cewa to muna zamane Umar yana janyo ne ya kawo wannan fada ni ne kadai yaro dukkan su latijawa ne a ciki yake cewa faka'anna ba'dahum wajada fi nafsi yake cewa kamar ka ce a cikin waɗannan latijawan wani ya ji kumci a cikin ran shi ya za a yi abin da sanyo yaro a cikin faqala sai yake cewa lima tadkhul hadha ma'an dan ne sanya Umar kake sanyo wannan yaron tare da mu inda muke zama a sanyo yaro ya zanna tare da mu ya ringa jin abin da muke faɗa walana abna'un mislu Umar ba kankamance wa muna da yara kutankwacin wannan yaran kuma kana sanyo shi mu ko muna barin yaran mu a can bai kamata ba a rinka sanyo yaro dan cikin mu ba a cikin a tare da wannan kuma yana daga cikin irin lokuta wanda manya suna daukar kansu manya shi kuma sanyo yaron yana sanyawa ya koyi na dubba na girmamawa na dubba na zamantakewa ya dauki irin halayya ɗabi'u naku da al'adu irin naku kuma ya ji abin da bai saki duk wanda za ka samu yaron da ya tashi a cikin manya hankalin shi ba ɗaya yake ba da irin hankalin sa'annin shi wanda suka tashi a cikin yara yake cewa to wannan suka yi mu'ataba Umar akan dan me yasan ya yake sanyo yaro alhali mu ma muna da yaro irin shi irin dan dan cikin mu kana sanyo shi yana zama tare da mu wannan abin bai kamata ba fa qala Umar Umar sai yake cewa innahu min lalle wannan yaron da kuke gani ma yaro ne nawa dan babban manzan Allah ne fa haisu qad alimtu kamar yadda hukuka sani ba wannan yaron kusan matsayin shi a cikin lokacin da manzan Allah yake raye ba ana kawo shi hannun shi ba fada'ahu za ta yi umar dan ya kure su ya nuna musu amfanin zaman yaran nan a cikinsu umar sai ya kirawo abdullahi bin abbasin wata rana ya ce ya zo yana neman shi fada shi fada halahu ma'ahu umar sai ya sanyo abdullahi bin abbasin tare da wannan latijawan wanda suka halarci yakin bada suka zo aka zamana sai umar yake cewa fama afwan abdullahi bin abbas yake cewa fama ra'aitu annahu da'ani yawma idhin illa yurihim yake cewa ban gaba wani uzuri ba ko wani dalili da ya sanya abdullahi umar ya kira wani a wannan yinin face din ya nuna musu wani abu ya nuna musu irin muhimmanci na ya nuna musu irin baiwar da Allah ya bani ya nuna musu irin ilimin da Allah ya bani qala sai umar yake cewa ma taquluna fi qawlihi ta'ala ya ku da cijawa me za ku faɗa a fassara wa faɗi shi maɗaukakin sarki idan ja a nasarullahi wal fata idan nasara Allah ta zo da buɗi ya zo to yaya al'amarin yaya za ku fassara mana wannan aya faƙala ba abubu wa'ansu daga cikin wannan latijawar sai suke cewa a marana an nahmada Allah wa nastaghfiruhu idan nasarna wa fataha alaina ai ubangijinmu ya umarce mu da mu gode mai kuma mu nemi gafara shi idan ya mana budi idan idan ya bamu nasara kuma ya mana budi wa sakata ba'du wa'ansu daga cikin latijawa sai suka yi shiru akan musamman amsar ba kenan waɗanda suka sani ga amsar da suka bada wanda ba su sani ba suka yi shiru ba su bada amsa ba falam yaqul shay'an ce komai ba faƙada ni sai umar sai yake ce mini a kazalika ta kuru yabda abbasin ya ce shin haka ake cewa ko shin haka kake cewa a fassarar wannan ayar ya gai abdullahi bin abbas faƙultula sai na ce a'a ai ba haka fassarar take ba ni ne ba haka nake waɗa ba ƙara fama ta kuru to miye kake cewa ƙultu sai nake cewa huwa ajilu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai ubangiji da ya saukar mai da wannan ayar ko da wannan sunan izaja a nasarullahi walfata shi ne ajalin shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a alamahu lahu ubangijin shi ya sanar da shi lalle ajalin shi ya zo ƙala izaja a nasarullahi walfata idan nasara Allah ta zo da hudi yake cewa wa zalika alamatu ajali wannan alama ce ta ajalin gaba ya zo ya kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mutuwa tana nan ta kusa taɓin ƙasa maka kowa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru to a wannan halin me zaka yi shine ka yawaita tasbihi game da ubangijinka ka yawaita godiya kuma ka nemi gafara shi innahu kana tawwaba lalle ubangijinka mai amsar tuban bayan shi fa qala umar sai umar yake cewa ma a'lamu minha illa kama taqula ya kai abdullahi bin abbas bin san wata fassara ba akan wannan ayar ba face abin da kake faɗa wannan ya nuna musu mi ya nuna musu muhimmancin Abdullahi bin Abbas a fada Umar yanzu Allah shi tabbata a gare shi kasancewar wanda Allah ya bashi ilimi ko mun kadan da shi to babban duk irin shi duk irin shekarun shi duk irin karancin shekarun shi madama Allah ya bashi ilimi to wannan shi ba shine babba a cikin haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan ya ummukum aqra'ukum likitabillahi wanda za ya jagorance ku ya limance ku lokacin da kuka tashi sallah shine wanda ya yi ku sanin alkur'ani wanda ya yi ku harda ta alkur'ani yace idan ya kasance a harda ɗaya ce to sai a leka waye ya rigaye musulunci waye ai waye ya rigaye shiga waye ya rigaye harda sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kasance harda ta ku ɗaya ce yake cewa adiba wane ne ya rigaye gabaci shiga musulunci wanda ya rawaito hadisin yake cewa a nan kewayen garinmu nan gaba garinmu kewayen wajen garin madina suke yake cewa da muka zo he babana ya karanta masa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yace aka leka aka leka ba a samu wanda ya yi su sanin alqur'ani yace in ba ni ba kuma ni ne mafi karancin shekarun su yace sai aka gaddama nan a gaba aka ce in ja sallah kaga wannan da yake nunawa ilimi shi ne yake ba wa bawa girma iya girma wannan ita ce wasiyar da ya bada yake cewa isgira ala zulli ilmi yu'tika izza ka yi haƙuri wurin neman ilimi duk irin tozarci da za a maka duk irin kashin da za a baka to wata rana wallahi wannan ilimin zai baka ɗaukaka zai baka ɗaukaka babu ƙarami in aka ce wane yana da ilimi to ilimin ake kallo ba ƙananan shekarun shi ba matukar abin da yake dan abu ne wanda an yarda da shi babu lakabada babu takunin loriya babu bid'a a cikin shi to yazo ya zanna ya fara ilimi fa aleka shekarun shi kamar yanda muka ga inda Umar ya musu ya kawo su ya ajiye su aka diba aka gani yaro yana da matsayi a cikin yana da yana da guri a wurin wala yana da gu a wannan fada kasancewar Allah ya bashi abin da bai ba ba wannan latin jawab ba duk irin fadala kuma da gare su duk irin gabaci da gare su a wurin addinin musulunci a wurin ɗaukar kalmar la ilaha illallah da irin irin gudunmuwa da suka baiwa addinin musulunci abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomarmu bukatunmu na alkhairi muna tawassali ga wannan zama da muka yi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana shi Allah ya ƙara mana rashin asiri ya mana albarka ya mazo ta amma albarka ya sanya albarka cikin abin da ya arzika mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك